الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu littafin al'ajin rumiya ala tariki su'ali wal jawab darasi na talatin kenan muna nan cikin babu listifna'i za mu tashi shafi na 91 i'rabu ba'dil amthila lirabin sashin misalai katabat talamizu illa zaidan dalibai sun yi rubutu banda zaidu kataba at-talamizu fi'lun wa fa'il fi'ili ne da fa'ili kataba shine fi'ili التلاميذ شين فاعل إلا حرف حرف أو أداة استثناء دوشي إلا كودي يزمو حرفي كودي يزمو أداة استثناء زيدا سيزمو منصوبة على الاستثناء فقد أخرجت بقولك إلا زيدا domin da kace illa zaidan to ka ka fitar da zaidu eh ahadu talamizi wanda shi ma ɗaya daga cikin ɗaliban ne wa huwa zaidu walaula zalika lakana zaidun dakhilan fi jumlati talamizi ba dan da wannan istisna'in ba da zaidu shi ma yana cikin jimillar ɗalibai allazina katabu darsahum wanda suka rubuta darasin su aw furudahum ko wajiban su masalan ga misali ma qama alqawmu illa zaidun mutane ba su tsayu ba sai dai zaidu ma harfu nafiyin harafi ne na korewa wa in sheta kulta nafiya in ka gada ma ka ce mai korewa qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun fi'ili ne da fa'ili illa ita kuma illa mulgatun an jefar da aikinta yani anna amalaha saqata aikinta ya faɗi lidukhuli ma saboda an shigo da harafin ma annafiyati ta korewa في أول هذه الجملة أفركم أن جملة فالكلام منفي لسبب ذلك سبب هكا زنشي يازم منفي سبب هكا وهو تام كما تككين لذكر المستثنى منه سبب أنبتاء المستثنى منه وهو القوم شيني القوم أي الناس متاني فالأفضل abin da ya fi an ya kuna zaidun marfu'an zaidu ya zama marfu'i alal badaliya bisa ga badaliya sai zamo badal na su alƙawmu hukuncin da alƙawmu ya ɗauka to shi ne zai da zai ɗauka li'annal mustasna minhu marfu'un saboda almustasna minhu shi ne alƙawmu marfu'i wa badalul marfu'i marfu'un kuma ƙa'ida na cewa badalin marfu'i shi ma marfu'i ne waye juzu fihi yana halatta fihi ga shi zaidu ɗin ala latin amma bisa ƙaranci an nasubu a yi masa nasaba alal listisna'i bisa ga listisna'i fata ƙulu sai ka ce illa zaidan kamar yadda dai aka faɗa a baya domin istisna'i in ya zamo manfi wato abin da ya fi yawa shine a yi ibdali a yi badali Uh, amma ya halatta kuma a yi nasaba misali ma kama alƙaunmu to kaga alƙaunmu shine almustasna minhu sannan ga mata gabata to abin da ya fi yawa a zancen larabawa illa zaidun sai a yi masa rafa illa a nan sai zan ba za ta yi aiki ba kamar yadda ya faɗa zaidu shi kuma ya zamo badali ne na alƙaunmu shi yasa sai aka yi masa rafa kaga anan kenan yanzu ba zancen istisna'i eh to wannan shi yafi yawa amma kuma za a iya masa nasaba ma qamal qaumu illa zaidan to anan sai ya zama istisna'i to shine yace ala qillatin wannan baya da yawa a larabci wancan yafi yawa din me dalili saboda gabatuwan ma amma da ba ambaci ba ma ba to wannan fuska ɗaya ake da ita shine nasba ga zaidu a matsayin istisna'i sai a ce qamal qaumun illa zaidan eh in ba a sa ma ba kenan kenan shigowan ma to sai ya karya illa ya karya lagonta tambihun faɗakarwa wa ƙade ƙalu haƙiƙa malaman nahawu suna cewa ko sun faɗa inna mahalla hazal jawazi wato bagirin da za a halatta ita wannan nasba ɗin idza kana listisna'u muttasilan idan ya zamo istisna'i ɗin nan muttasili ne to nan ne kake da waccan fuska ɗin ma qamul qawmu illa zaidun illa zaidan idan ya zan al-istisna muttasili ne wa ma'ana kaunihi muttasilan abinda ake nufi da zamansa muttasili an ya kuna almustafna min jinsil mustafna minhu ya zamo almustafna da almustafna minhu jinsi ɗaya ne kama fil misali sabiki kamar yadda misali da ya gabata fa in kana alistisna'u munqadi'an amma idan alistisna ya zamo munqadi'i وهو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه شيني المستثنى يزمو با جنسي ديني دا المستثنى منه با tunan kan koda an yi amfani da harafin korewa na ma to wajaban nasbu a nan dole a yi nasba saboda wancan in kiɗa'i ɗin da aka samu tsakanin jinsin guda biyu in a yi nasaba ɗin alal istisna'i sai zamo an yi ta ne akan istisna'i na hau ma kamal qaumu illa himaran to ba zai yi ka ce illa himarun ba sai ka yi badaliya la ba zai halatta ba falhimaru laisa min jinsil qaumi domin jaki bai cikin jinsin mutane sabanin zaidu kaga zaidu jinsi ne na mutane to shi shi yasa ya halatta kai nasaba ko kai badaliya eh saboda istisna'i ne mutasili amma wannan munqati'i ne to shine bambancin su qamal qaumu ghayra zaidin mutane sun tsayi banda zaidu qamal qaumu fi'ilun wa fa'ilun ghayra mansubun ala istisna'i ane mata nasba bisa ga istisna'i wa huwa mudafun kuma ita mudafun ce ga zaidu wa zaidin mudafun ilaihi majrurun bi kasratin zahiratin a mudafun ilaihi ne saboda ga kasara nan gare a fili falismul waqi'u ba'da ghairin to sunan da zai biyo bayan gairu wasiwa ko bayan siwa to shi ya jibu jarruhu wajibi ne a yi masa jarra saboda ita gairu ko yaushe takan zo a matsayin mudafun to kaga shi kuma al-mudafu ilaihi haƙƙinsa al-irabi shine a yi masa jarra bil idafati ilaiha tunda an raba ta gare gare shi gare ta wa ammal adatu amma shi adatu nafsu hakaran kanta ita gaira ɗin ko siwa yani gairan wasiwa فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا to ita hukuncin da inda illa ka kawo ba ita ba to hukuncin da sunan da zai zo bayan illa to shi zaka ba gairu mun yi wannan bayani a darasin da ya gabata alat tafsili sabiki bisa ga bayani daki-daki da aka yi dangane da ita illa ɗin shin sunan da zai zo bayan ta me hukuncinsa sa raf'a da inda ake masa raf'a da inda ake masa nasba eh to wannan zaka kalla sunan da wannan zaka kalla sai ka sai ka ba ita gaira din wannan hukuncin ko siwa fa in kana al-kalamu tamman mujaban a farkon karatu an faɗa cewa idan magana cikakka ce kuma abin tabbatarwa ce ba kore ta aka yi ba sai muka ji cewa wajibi ne sunan da ya zo bayan illa a yi mai nasaba to haka in ka cire illa ka kawo gaira to a nan ita gaira ɗin nasabta ha a irin wannan wurin wajibi ne sai ka yi mata nasaba wujuban kawai misalin da ya kawo kaga kamal qaum sai ce gaira bai ce gairo ba me yasa saboda kama alqaumu kaga ba manfi bane hmm? sannan kuma zance ne cikakke tunda an ambaci almusasna minhu to a irin nan gaira ake cewa domin da illa ta ka kawo ka cire gairu kaga me za a wa zaidu nasba don za ka ce kamal qaumu illa zaidan to tunda nasaba za ka wa zaidu kuma sai zan inda illa ka kawo kuma sai zan baka kawo illa din baka kawo gaira to wannan nasiban sai ta dawo ga gaira eh shi kuma sunan da ya biyo bayan ta tunda yana ɗaukan hukuncin idafa ne shi kuma sai a yi masa jarra to haka ka'idan yake nasabta ha wujuba za ka yi mata nasba bisa ga wajabci alal istisna'i bisa ga istisna'i kama fi hazal misali kama yadda ya zo a wannan misali wa in kadal kalamu man in kuma zancen nan cikakke ne manfiyan kuma abin korewa atba'ata ha lima qablaha to sai kai itiba'i ga abin da ya gabace ta aw nasabtaha ko kai mata ko kai mata wato nasaba eh ko kai itiba'i shine ka kalli mi almustasna minhu ya dauka na li'rabi to sai ka sai ka yi wa gairu din shi an gane? eh wahaza fil istisna'il muttasil amma wannan istisna'i ne muttasili misali kace ma qamal qaumu to zaka yi cewa gaira zaidin gairu zaidin eh saboda kayi mi nafayi kamar da yadda aka faɗa ga illa eh amma wannan in istisna'i din muttasili ne وأما في الاستثناء المنقطع فيجب النصب أما إن استثناء منقطع تدول أي نصب كما رد أكفتاك إلا نهو ما قام القوم غير حمار to ba za ka ce gairo ba saboda hibaru ba jinsi ɗaya ne da alƙawmu ba istisna'i ne mun ko an yanke alaƙa tsakaninsu eh to a nan dole ka yi nasba shi ma ka ce gaira eh ƙamal ƙaunmu ada zaidin to ƙamal ƙaunmu fa'ilun wa fa'ilun ada harfu jarrin muta'alliqun bi ƙama yana ratayuwa da ƙama wa zaidin majrurun biha zaidu kuma abin yi wa jarra ne da ita a daɗin waya juzu an ta kula a da zaidan kuma ya halatta ka yi nasaba ga zaidu ka ce a da zaidan fa'ada sai ya zamo inda ka yi wa zaidu nasaba to a nan ya zamo fa'ilun madin ya zamo fa'ili madi wa fihi damirun mustatirun cikinsa akwai damiri ɓoyayye wujuban kuma akan ɓoye shi a matsayin wajibi ya udu yana komawa alal ba'adil mafumi zuwa ga sashi wanda za a iya fahimta min alkulli sabiki daga ma'anar da ke iya ɗaukar kulli a sabik wanda ya gabata don misali idan ka ce ƙamal ƙaumu sai ka ce ada zaidan to kaga abin da kake tabbatarwa dukkanin mutane sun tashi tsaye banda zaidu banda banda zaidu e to a da zaidan din nan da aka ce a nan ta tsaya matsayin fi'ili tunda kayi nasuba ga zaidan to akwai damiri wanda damirin nan yana koma zuwa ga sashen sashen can da ka tabbatar na alƙawmu kenan eh an gani to wannan shine ma'ana kamar ka ce a da zaidan wato su sun tashi amma ba zaidu eh ba zaidu shine ce li'anna taqdira saboda taqdirin zancen qamal qaumu khala aw ada aw hasha ba'dhum zaidan shine taqdiri qamal qaumu an gane da kace ada zaidan to taqdirin sa ada ba'dhum zaidan banda sashin su to sashin nan suwaye shine zaidu shi ne zaidu wa iza zitta ma in ka shigar da ma almasdariya ta masdari ala hazihil alfazi salasa ga wayannan alfaz guda uku na adakhala hasha sai ka hada su da ma to fala yakunu lismu ba'daha illa mansubun to anan duk sunan da ya biyo bayan su to dole ai mai nasaba ala annahu maf'ulun bihi kuma za a ɗauka cewa maf'uli ne bihi maf'ulun bihi ne fataqulu sai ka ce qamal qaumu mutane sun tsayu ma a da zaidan a nan ba za ka ce ma a da zaidin ba ba za ka yi jarra ga zaidu ba saboda wannan ma da ka hada da ada a nan zaidan matsayin maf'uli yake ولا تعتبر هذه الألفاظ الثلاثة حينئذ إلا أفعالا ماضية to anan ba a kallon waɗannan afa'al inda ka haɗa su da ma to ba za a ba su wata ma'ana ba face afa'al waɗanda suka gabata e to anan kaga dole fuska ɗaya ce kawai ake iya ɗauka shine nasba da shi zaidu in ka shigo da ma kenan nan za mu kwana insha Allah inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya samu sabbarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله